أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ودم على مكسرات الذنب آكدها صلاة هذا القطب منها المسبعات صبحا ومساء حكاية الآذان أيضا ذات أنواع أذكار أتت في المذهب صلاتنا على الرفيع المنصب صلاة تسبيح وتسبيح كذا تدبر القرآن راعي المعخذ راعي المأخذ صلاة تسبيح وتسبيح كذا تدبر القرآن راعي المأخذ وركعتان خفية نقل الخطى إلى المساجد يكفر الخطأ كذاك إسباغ الوضوء وقدي عما كذا كذا حاجة جدي وعد موج البار فكرة مصافات الإخوان وخذها مقتنسة وعد موج البار فكرة مصافات الإخوان وخذ مقتنسة تعمير شهر رمضان رمضان صومه تعمير شهر رمضان صومه تعمير شهر رمضان صومه وقائم فيه يمحى جرمه حج وعمرة وسر صدقة من حل مال النعمة تلك السرقة صدقة نعمة تلك الصدقة تعليم صبية صلاة الصف فكل ذاك ذكروا في الصبي فكل ذاك ذكروا في الصوفي نعم wadum ala mukaffiratin zambi kuma ka dawwama akan karanta abubuwan da ake ce musu masu kankare zunubai a kaduha mafi karhinsu wanda ta yi su duka kankare zunubai salatu hazar kutubi ita ce salatin wannan kutubin wato alyaku ta tulfaridatu salatul fatihi kenan min hal musabba'atu daga cikin masu kankare zunubai akwai musabba'atul ashar wanda su ma subhan wa masa da sahe da yamma wanda ke karanta su su goma nan kowanne ya karanta shi so bakwai a hikayatul azani kwaikwayon kiran sallah in ladan na yi kana faɗa abin da yake faɗi ayyudan shi ma za'atisa ka yi shi kana mai ma'abucin koyi kamar yadda ya zo a cikin sunna ma'aiki sallallahu alaihi wasallam anwa'u azkarin sannan akwai nau'o'i na zikirai a wanda suka zo filin mazhabi a cikin matafiya ta matafiya matafiya ta sufaye matafiya ta bayin Allah salatuna ala rafi'il mansubi farko salatin mu akan mai madaukakin matsayin nan shine annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wato salati mutlakan yanzu kowane ma salati kowane ma salati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace malaika ya zo min da wata bishara wanda bai taba zo min da irin ta ba shine yace mini man salla alayka salatan wahidatan sallallahu alaihi biha ashran wa man salla alayka ashran sallallahu alaihi biha mi'atan wa man salla alayka mi'atan sallallahu alaihi biha alfan wa man salla alayka alfan harrama Allah jazaa min an duk wanda ya ma salati daya Allah zai mai goma duk wanda ya ma salati goma Allah zai mai salati dari duk wanda ya ma salati dari Allah zai mai salati dubu duk wanda ya ma salati dubu Allah ya haramta jikin shi akan huda wannan kaɗan kenan daga cikin farala ta salati a shine salatuna ala rafi ilmansi salatu tasbihin sannan akwai sallah ta tasbihi wadda ita saboda tsaban farlanta aka so mutum kai kokari in son samu ne kullum ka yi ta in ba ka iya duk sati ka yi ta in ba ka iya a ce wata kana yin ta in ka kasa a shekara a ce kana yin ta so daya kai in ka kasa kar ka yarda ka a ce a rayuwarka baka taba yin ta ko da so guda bane ba salatu tasbih wata rana amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-Abbas ya zo ya riski manzo Allah sallallahu alaihi cikin lokacin da bai sake bai saba zuwa a wannan lokacin ba annabi sai ya ce lahiya sai ce ne ai na tuna jahiliya ne da abin da ta kumsa abubuwa sun yawa yana ganin kamar kai an koyi wa abubuwa wanda to ta yaya ma za a yi a kusa annabi sai sai ce ala ahabuka ala udika ala yata zana nau'o'in a kalaluwa na kyauta ba zan ma kyauta ba ba zan baka ba ba zan kara ka ba haka irin wannan yake ta faɗi yake ta faɗi a nasar ne wai saboda girma abin da zai haɗa ne ya ce to ga yana za ka yi za ka yi sallah ce bayan fatiha da sura sai ka yi subhanallahi subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim wannan suje kenan ko subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wala akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim wannan mutum bayan tsayuwa ta sallah mutum ya karanta su so 15 in mutum yayi ruku'i ya karanta so 10 in mutum ya dago daga ruku'i ya karanta so 10 in mutum yayi yayi sujjara wannan tasbihin da nake niwa subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wala akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim mutum ya karanta so 10 in mutum ya dauko daga sujada ya karanta shi so goma a nan zamani kamar kuma sujada in mutum ya koma sujada ya karanta shi so goma sannan mutum ya yi in ya taso dan zamana ya karanta shi so goma in mutum ya lura kowace raka'a mutum zai karanta shi so saba'in da biyar ne to wannan haka mutum za yi har sai ya raka'a hudu in biyu ya sallama kamar yadda ya zo cikin hadisi salatu laili masana masana ba laifi ba raka'a hudu ce da ake yi in kai wannan in wannan mutum zai yi yayi kamun kenan in kamun kai sallama in ka yi tahiya ma sai ka tsaya ka yi shi so goma sannan sai ka sallamce in kuma ka yi shi ma a raka a biyu a raka a hudu duka a haɗe ka biyu ka tsaya ka yi tahiya ka miƙe baka sallame ba ba laifi ba musamman inda rana ne to wannan ita ce salatu tasbihi bayan Allah suna suna ganin duk wanda ba bayan ta ba a kirga shi cikin wa'anda za a kicin su masu ibada to Allah samu dace tana da falala da yawan gaske وتسبيح haka nan ko lin tasbihi ma subhanallahi alazim subhanallahi bihamdi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ah kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani inda arrahman subhanallahi alazim subhanallahi bihamdi akwai kalmomi guda biyu masu sauki akan halshe masu nauyi akan ma'auni abin so ne a wajen Allah mai rahama sune subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdi subhanallahi an ce da kowanne ka fara bai cuta ma kuke subhanallahi subhanallahi bihamdi subhanallahi kuke subhanallahi alazim subhanallahi bihamdi duk kowanne ne kai yayi to ana san duk suna cikin abubuwan da suke kankare zunubi ah tadabburul qur'ani sannan karanta alqur'ani da tadabburi tahiya da shi a hankali kana kokarin ka fahimci wani abu a ciki shine tadabburi kana dura da shi آه كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب saboda in in gashi yanda Qur'ani aka aka wanda Allah tabaraka ta'ala ce shi littafi ne da ke mai albarka kitabun anzalna mubaraku mai albarka da ya dabbaru ayati dan mutane su lura su rika tadabburin ayoyin shi wanda ta zakara ulul albab kuma saboda masu hankali ma abuta hankula su yi wa'azantu su tuna da su tuna da abin da ake tunatar da su ra'il ma'akaza saboda haka ka kiyaye ma'akaza inda aka ɗauko wannan umarnin da ake baka duka an ciro su ne daga alkur'ani daga sunna ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dukkanin umarni ne na annabi sallallahu alaihi wasallam waraka waraka atani khufiyatan da kuma yin raka'a guda biyu a ɓoye shi in dodon da ya raka'a yanzu cikin hadisi dodon da ya raka'a guda biyu inda ba mai ganin shi sai Allah sai mala'ikun da suka wakilta in mutum ya hana za a rubuta mai kubuta daga munafici za a rubuta mai kubuta daga munafici hakan ne tana da farala mai yawa irin wannan sallah a inda ba wanda ya ganka ba wanda san da kai saboda shi yayi nisa daga duk abin da ake cewa riya naqlul khuta sannan ciratar da taki ta kana tattakawa ilal masajid zuwa masallatayya yukaffiru al-khata wannan yana kankare zunubai saboda duk taki daya za a rubuta ma lada goma shaye ma zunubi goma ɗauka ka daraja goma kamar da yazo cikin hadisi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kazaka isbagul wudu'i hakan nan cika arwalla wa qad wato cika arwalla mutum ka tsaya kai arwalla a tsanake ka cika ta ba kamar lamatan magana ta gaugawa a ka yi ta a cike wannan duk inda ka wanke kana wanke ya ne da zunubanka kamar da shi ma cikin a cikin hadisi har ka kare dai kana kare ta baka da wani zunubi wa qudi ama sannan ka ka ka, ka jawo ka me ake ce ma ka, ka ja makawo ka jagoranci makawo ka kama shi ka ja shi kamar yadda su cikin hadisi man qada man qada al'ama ko man qada ama 40 khutwatan غفرت ذنوب كو غفر له كو غفر الله له ما تقدم من ذنبه ما تأخر akwai cikin hadisin wato duk wanda ya jago wanda ya wanda ya ja makawo daidai da taki 40 taki 40 gufira lahu gafara Allah lahu ma taqaddama min zambi min zambi wa ma ta'akhara wa laysa lahu al-jazaa'u a wa wajabat alhamdulillah alhamdulillah rabbil wa wajabat lahu aljanna duk wanda ya jagorance ya kama makaho yayi taki ya ja shi taki 40 wannan Allah ya ya zame zurman shi da suka gabata da ba masu zuwa kuma wajabat lahu aljanna aljanna ta wajaba gare shi kaza kaza wa hajati in muka lura kowanne ne abin da ke faɗi nan yana kankare zunubi kaza kaza a hajatin hakan nan hakan nan biyan bukata zibi ka kara shi ga waɗannan abubuwan da suke kakan zibi biyan bukata duk wanda yake biyan bukata shi wata kaka biyan wata bukata ko ta dini ko ta addini ko ta duniya halayen da ka ta duniya kai tsammani na ne saba Allah ko wani abubuwa na masha a abubuwa ne na duniya wanda misali abinda mutum zai ci abinda haka nan dai wannan mutum yana da farala mai yawan gaske ya zo shi ma cikin hadisai sun yi nuni bisa wannan duk wanda man sa'afi hajjata akhi muslim yani cikin hadisin duk wanda yayi duk wanda yayi tahide cikin bukata ta dan uwan shi musulmi qudiyat am lam tuqda bukatar nan an biya ta ko ba a biya ta ba shi ma an gafarta mai zunuban shi yawwa in lam takun zakira gufira lahu ma taqada min zambi wa ma ta'akhara ba an an gafarta mai tuna zulmai shi da suka gabata da masu zuwa kuma yau cikin hadisi wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi Allah ya gushe ba yana taimakon bawa matukar bawan nan shi ma yana taimakon dan uwan shi to haka nan biyan bukata wani abu ne mai yana da daraja yana da farala mai yawan gaske ka tsaya ka ga bukata wani tabiya wa udda wa addu mawjil bahari fikiratan an ce ziyaran mutum ya je nake an da mutum wanda arzuta shi zuwa wurin da akwai kogi kogi ya shi ne ko bahar ruwan nan masu yawa wanda baka iya ganin karshen su ka je ka ziyarci ziyartar wannan wurin zuwa wannan wurin kalli sarautar Allah to shi ma da cikin abubuwan da suke kankare mutum fikiratan hakan nan a tunani tunani ana cewa ka tsaya ka yi tunani cikin girman Allah cikin lamarin Allah ya zo cikin hadisi tafakkuru sa'atin khairu min ibadati 70 sana tunani tunani wannan na awa ɗaya na sa'a ɗaya ya yi ibadan shekara saba'in ya yi ibadan shekara saba'in musafahatul ikhwani hakan nan yin hannu da yan uwa shi ma gaisawa da yan uwa fa khuz muqtanisa ka riƙe waɗannan abubuwan da aka zana ma muqtanisan kana mai farauta kenan kai ka farauta wannan ayyukan nagari almusafatu hasanatu take gaisawa hasana ce kyakkyawan aiki ne shi ma dai akwai hadisai da suka dangance da wannan na farala ta musafa ta'miru shahari ramadana saumu hakan nan raya watan ramadan raya shi a kamar ce wannan ya zama mutada saumu shine azumta shi azumta watan ramadan man sama ramadana imanin wahati saban gufira lahu ma taqaddama min zambi ma takhara hadisi ya zo duk wanda ya azumci watan ramadana dan Allah yana tsoron yana kaunan rahaman Allah sakamakon Allah to wannan an yafe mai abin da ya gabata na zurbin shi da abubuwan da suke zuwa dama wata azumi kafara ne mutum ya azumce shi kafara ne tsakanin shi kuma da da azumi mai zuwa wa qa'imun shi haka nan mai tsayawa mai tsaya ma dare shi ma man qama ramadana imanan wa bi sabana gufira lahu ma taqaddama min zambihi wata riwaya an ce an sawa ma ta akhara wanda shi ma ya tsaya ma watan ramadan kowane dare ya yi kiyamun laili an yi tarawihin nan da shi ko da wasu nau'o'i dai na tsaya ma watan dare dare ne masu tsada wanda tsaya ma dararen watan ramadan to shi ma kama shi ma an gafarta mai zurmai da wanda suka gabata wata riwaya ce tace ba kowace riwaya ba take cewa da abin da ke da ma abin da bai aikata ba mai zuwa wannan duka yumaha jurmuhu ko yumha jurmuhu ana shafe laifin shi duka wannan da dalilin wa'annan hajjun hakan nan haji wa umratun da umra wa sirru sadaka da kuma ɓoye sadaka ita ma haji yana cewa alhajjul mabrur laysa lahu aljaza'u illa aljanna shi yana cewa ko umra to ta da mana da hajjin da shi alhajjin alhajjin mabrur la talawul jaza illa janna shi haji wanda yake almabrur karbabbe wanda Allah ya karba bai da wani sakamako sai aljanna duk wanda yayi haji ah duk wanda yayi haji wanda yake karbabbe to shi bai da wani sakamako sai aljanna yawwa akwai shi na umaran nan yana cewa man ja'a hajjan yurid wajh Allah gufira lahu ma taqaddam min zambihi wa ma ta'akhara duk wanda ya zo yana mai haji wato yana ya zo dan ya haji ne kawai yurid wajh Allah dan zatin Allah yana ne Allah dan Allah yake kayan shi wannan gufira lahu ma taqaddam min zambihi wa ma ta'akhara za a yahi mai shi abin da ya gabata na zurfin shi wa mata kar da abin da ya jinkirta wa an jabir radiyallahu anhu ma ka an karbo daga jabir da dala ta bata gare shi kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man qada nuskahu wa salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi gufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhara duk wanda ya zo ya yi da ibadan shi ta haji baki daya kuma musulmi zai kubuta daga sharrin harshen shi da hannun shi to wannan an gafarta abin da ya gabata na zunuban shi da kuma abin da ya jinkirta haka na Abu Hurairah ma ya fitar da wani hadisi wanda yake cewa da jalan al umratu ila al umrati kafaratu lima bainahuma wal hajj al mabrur laysa lahu jazaa illa janna wannan wannan hadisi nake nema al umratu ila al umra ita umra zuwa wata umra kafaratu lima bainahuma mai kankarewa ce da abin da ke tsakanin su kayan umra to da kuma zuwa wata umra shi ma kafara ne a kankarewa ne yana kankare ma zulmi abin da abin da ka aikata tsakanin su a wal hajji shi ko a hajji wanda ke kubutacce wanda Allah ya karba bai da wani sakamako sai aljanna annabi sai sanar cewa adimul adimul hajji wal umrata fa innahuma yanfiyan al faqra wa dhunuba kama yanfi al kiru khubatan hadid ku dawamar da haji da umara ku yi ta yin haji kuna yin umara domin su biyun nan suna kore talauci ga ga kudin da kake zuba kana taya eh ga kudin da kake zuba kana taya a hauda na kwata da to saboda suna kore talauci ka je haji ka koma umara ka wannan suna kore talauci da kuma kamar haka nan suke kore zunubai kamar yadda ka san ƙira ƙira in ana abin da ake ake zigan nan abin ziga na na na na makera wanda ake ziga ana ana wurura wuta yanda ka san yana kore dauda ta ta, ta bakin ƙarfi to hakan nan wannan haji da umara suke suke kankare suke kore mutum talautin shi da zunuban shi wa sirru sadaka da kuma sadaka ta ɓoye ita ma za ka ba da sadaka in za ka iyawa yana cikin wanda annabi sallallahu alaihi ya ce mutum bakwai wanda Allah zai inuwatar da su cikin inuwa da shiga da ba wata inuwa sai sai inuwa shi na ta wa rajulun tasaddaqa tasaddaqa bi yamini hatta la ta'lamu shimaluhu hatta la ta'lamu shimaluhu ma tasaddaqat bihi yaminuhu da mutumin da ya yi sadaka har bai san hagun ishi ba ta san abin da damar shi ta bada ba akwai makal sallallahu alaihi hakan nan yana cewa sadaqatu sadaqatu sirri tukfi'u ghadabar rabb yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam sadaka ta boye tana bice hushushin ubangiji a milihin limani amma wa wannan sadakan ta kasance daga dukiya ce talak ni'imatil sadaka ba da wannan sadaka wa da tawadda take daga dukiya ta halak saboda Allah inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah tsarkake ne baya karba sai abu tsarkake ita ko abin da yake ta ba hanya mai kyau bace ba ba tsarkake bane Allah baya karban shi ta'limu sifatin karantar da yara kanana musamman karatun alqur'ani karantar da yaran karatun alqur'ani yana cikin abubuwan da suke kankare zulumi yawa akwai kisan wani bawan Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce tare da sabon shi wajen wani kabari sai sabai suka ce sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce musu ma'abucin wannan kabarin yana cikin azaba sai suka wuce suka dawo kuma wannan kabarin da sai annabi sallallahu alaihi wasallam kalli kabarin ya ce ma'abucin wannan kabarin yana cikin ni'ima sabai suka ce ya rasulullahi yanzu nan muka huce ta ce ma abucin kabarin nan yana cikin azaba kuma yanzu mun dawo ka ce yana cikin ni'ima yaya aka haka yace ai ba sani yace amma bari in tambayi bari in tambayi malaika jibril sai tambayi malaika jibril ya aka malaika jibril yace shi ya bi sani ba bari ya tambayi bari ya tambayi Allah sai aka ba su labari Allah ya faɗi wannan mutumin ya kasance yana bai aiki bai aiki na gari da ya mutu aka sa shi aka hada shi aka tsara shi da mummunan aiki shi ake ake gana mai azaba kuma amma ya bar matar shi da ciki dan nan ya isa karatu ran nan ranku huce kin nan uwar shi ta kai shi makaranta to lokacin kuce ba ta kai ga kai shi makaranta ta sai ta ga ya dace ta kai shi makaranta a koya mai karatun Qur'ani da ta kai shi wajen makaranta ta sada shi ta hada shi da malam sai malam ya ce ce bismillahir rahmanir rahim da ya ce bismillahir rahmanir rahim sai shikenan Allah ya hitar da wannan ma'aifin nashi daga cikin wannan azaba a yaro saboda dalilin yaron da ya haifa ya haifi yaro yau gashi yaro ya iya faɗin Allah mai rahama mai jin kai da cikin rahama Allah da jin kai Allah sai Allah ya tsiratar da uban shi daga cikin wannan abin da wanda yake da azaba to haka nan ya zo a cikin a cikin hadisi na cewa idza qala idza qala sabiyu idza qala al muallim ko للسبي قل بسم الله الرحمن الرحيم فقال سبي بسم الله الرحمن الرحيم كتب الله تعالى براءة للمؤلم وبراءة للسبي وبراءة لأبويه من النار إن إن مالك يتي ما يارو كرمي شيء بسم الله الرحمن الرحيم yaron ya ce bismillahir rahmanir rahim to Allah zai rubuta mashi zai rubuta kubuta kubuta daga huta wa shi malamin hakan nan ya rubuta kubuta ga huta daga ga yaron kuma ya rubuta kubuta ga huta ga uwayen yaran su biyu uwa da uba ta'alim sibiyatin wa kullu za zakaru fi sufi duka wa'annan an ambace su a cikin littattafai duka wa'annan sun zo a cikin littattafai a in mutum ya je zai ganin su ga sunan abin wanda suke kamar da muka dan kwatanta yawancin su ma da hadisan ma'aiki ne sallallahu alaihi wasallam Allah sa mu dace Allah ba mu ikon a dawoma akan waɗannan ayyuka na alheri a domin shugaba sallallahu alaihi wasallam in Allah ya kai mu mako na gaba zai muka tashi kuma a fatu masu wa haka afatin tuqassil kalba kuma waɗanda suke ke kasar da zuciya Allah ya tsare mu اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ونخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى سراجك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين